الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها أعظم وصية وصى بها الله عباده الأولين والآخرين فقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الأحبة في الله في خطبتنا الماضية تحدثنا عن بعض الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها بعض الناس في الخلاء وإن حديثنا اليوم هو امتداد لما سبق واستكمال لما بدأناه إذ لا يزال في, في واقعنا كثير من الأخطاء التي تحتاج إلى بيان وتصحيح أيها الأحبة في الله إن من كمال هذا الدين أنه بين لنا آداب الطهارة وحذرنا من الأخطاء والانحرافات فيها حتى في قضاء الحاجة فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله إلا بما شرع أيها الأحبة في الله إن من الأخطاء والمخالفات في هذا الباب أولاً استقبال الريح عند قضاء الحاجة وهذا لا أصل له في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن أحد من السلف والدين يؤخذ بالدليل لا بالعادات والأهوام ثانيا استقبال القبلة أو استدبارها في الخلاء ببول أو غائط وقد ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا, تستد ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا تعظيم لشعائر الله تعالى قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثالثا أيها الأحبة في الله قضاء الحاجة في الماء الراكد حيث ورد في ذلك حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال بالماء الراكد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه رواه مسلم رابعا التخلي في الظلال وفي طرق الناس وعند موارد المياه وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم قال ابن باز رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين سمي لعانين لأنهما يسببان لعنة من فعل فيهما ما يؤذي الناس فلا يجوز للمسلم أن يتخلى في الطريق ولا في الظل الذي ينتفع به الناس لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم والمسلم أخو المسلم لا يؤذيه ولا يضره ولا شك أن التخلي في الطريق وفي الظل الذي يستظل به يؤذي الناس خامسا أيها الأحبة في الله البول في الأماكن الصلبة أو الحجور التي قد ترق التي قد ترت- قد ترتد منها النجاسة أو يكون فيها ما يؤذي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترز من البول وقال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه لكن أيها الأحبة في الله البول في الأماكن الصلبة أو الحجر أي الشقوق هو أمر نهى عنه الشرع أو كرهه الفقهاء لما يترتب عليه من أضرار وفيما يلي تفصيل ذلك بناء على الآداب الشريعة أولا البول في الحجر أو الشق يكره البول في الحجر أو الشق في الأرض لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر وعلل العلماء ذلك بأنها قد تكون مساكن للجن أو لأنها قد تخرج منها حيوانات سامة أو حشرات فتؤذي, فتؤذي البائل أو لأنها قد تكون ملكا لغيره ثانيا البول في الأرض الصلبة يكره البول على الأرض الصلبة أو الصخر لأن البول يرتد على البائل بمعنى الرشاش فيصيب بدنه أو ثوبه مما يؤدي إلى النجاسة ثالثا الآداب الشرعية والسنة أيها الأحبة في الله أن يختار المرء مكانا رخوا ترابا أو رطلا حتى يتشرب البول ولا يرتد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرى فليرتد لبوله موضعا الرابع رابعا حكم البالوعة الحديثة يرى بعض العلماء أو يرى بعض العلماء أن البالوعة الحديثة في الحمام لا تنطبق عليها كراهة البول في الحجر لأنها مكان للنجاسة ومعدة لذلك ولكن الأفضل تج الأفضل تجنب البول إذا كان سيصب فيه الماء مباشرة فيصيب الرشاش أيها الأحبة في الله إن الطهارة ليست أمرا هينا بل هي أساس العبادات ومفتاح الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فاحرصوا على تعلم أحكامها واتباع السنة فيها واجتناب البدع والمخالفات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ‘yan uwa masu girma bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya aiko da annabi sallallahu Alaihi wasallam da shiriya da kuma bayanai wa'inda suke a bayyane sannan kuma ya azabtar da duk wanda ya kafirce wa annabi sallallahu Alaihi wasallam ina makaina wasici da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda wannan wasiya ta aji tsoron Allah ita ce babbar wasiya da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ga bayinsa tun daga na farko har zuwa na ƙarshe inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaƙad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haƙiƙa mun yi wasici ga wa'inda muka bai wa littafi wa'inda suka zo tun kafin ku da kuma ku wani irin wasiya muka musu shine akan su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah duk wanda ya kafirce ma dokokin Allah ko to mu sani cewa lalle abin da yake sama da abin da yake cikin kasai duka na Allah ne shi yasa Allah ya ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard anan sai aka yi at-taqdim wa at-ta'khir malamai suna cewa at-taqdim wa at-ta'khir yufidu al-hasr ana nuna duk wani abin da ke cikin sammai da duk wani abin da ke cikin kasai ba na kowa bane na Allah kadai ne to duk wanda ya kafirce ma Allah to mu sani cewa lalle ho duk wannan abubuwan da suke cikin kasta da kuma abubuwan da suke cikin sammai duka na Allah ne sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wa kana Allahu ghaniyan hamida Allah madaukakin sarki ghaniyan ne ya wadatu game da waɗanda suke mushi ibada ko da kai ka kafirce ka kima Allah bauta to ka sani Allah ya wadatu da masu yi mushi bauta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin wani hadisi kan cewa babu yanda za a yi mutun ya dora ya yatsotsin shi guda hudu a sama face a wannan wajen akwai mala'ika watakila ya yi sujada ko kuma ya yi ruku'i ko kuma ya yi wani abu makamanci haka don yi ma Allah ibada to kaka wannan yake nuna ashe ko ka kafirce ma Allah to shi wa Allah gani ne ya wadatu game da masu yi masa bauta ko da kai ka yi masa hamidan sannan kuma Allah maɗaukakin sarki abin yabo ne ya koyan uwa musulmai a hudubar mu da ta gabata mun yi magana akan abin da ya shayi wasu bangarori ko wasu nukutoci da muke yin kuskure wajen biyan bukata ma'ana wajen yin tsarki to insha Allah ta'ala hudubar mu ta yau zamu dora a kan wa'incan abubuwan ne mu sani cewa kamar yadda muka sha faɗi cewa lalle shi wa addinin musulunci addini ne wanda yake cikakke kuma ya yi bayani akan komi sai dai in mutum bai sani ba amma babu wani abu da mutum zai yi a rayuwarsa ko wani halin da mutum zai shiga face addinin musulunci ya yi bayanin yadda mutum zai mu'amalanci wannan halin da ya kasance hatta biyan bukata idan mutum zai yi zai shiga dush to akwai wasu ladubba da musulunci ya dora wanda mutum dole ya kiyaye su daga cikin abin da muka tsakuro a yau shine abu na harko zaka ga wasu suna yin kuskure yayin da za su yi biyan bukata musamman idan suna halin bulaguro ko wani abu makamanci haka ko kuma 'yan ƙauye zaka ga idan an zo wajen da babu komi wajen da hili ne iska ne sai ka ga mutum yana fuskanta inda iskar take yawa gare shi ya ce zai yi hutsari kaga wannan kuskure ne me yasa saboda lokacin da zaka yi bawalin nan iska tana iya zauwa ta kaɗo wannan bawalin da kake ya koma cikin cikin jikinka ko saman tufafinka alhali shi kuma idan mutum zai yi ibada dole sai ya tsarkaka jikin shi sannan kuma ya tsarkake tufafin shi to kaga idan kai wannan ya zamanto ka saba makarantarwa addinin musulunci ne zaka zauna ne ka baiwa inda iskar take yi baya saboda idan kai fitsarin kenan iskar sai ta tafi da shi gaba ba za ta maido shi inda kake ba abu na biyu daga ciki kuma shine fuskantar alƙibla zaka ga mutane idan sun zo watakila ko gidaje da ake ginawa a yanzu yanzu za ka ga in mutum ya tashi yin dush sai a yi inda ake tsugunawa yana kallon alƙibla ko kuma in za ka tsuguna sai ka baiwa alƙibla baya wannan kuskure ne wanda makruhi ne ko kuma a ce ma haramun ne domin hani ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da dama daga ciki akwai hadisi guda biyu da za mu karanta hadisi na farko shine hadisin abi ayyub al-ansari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wani yazo zai idan ɗayan ku yazo zai biya bukatar shi zai yi bawali ko bayan gari to kada ya fuskanci alqibla ma'ana kada ya ba alqibla gaba kuma kada kuma ya bata baya walakin sharriqu aw gharibu saboda a lokacin a Madina Makka tana arewaci ne ko kuma tana arewacin Madina makka to shi yasa sai aka ce mutum kada ya kalli alƙiblan nan ya zai yi shine ya kalli gabas ko ya kalli ina yamma to amma mu kuma anan alƙiblan mu ina ce gabas ce kaga kenan anan in zaka fasara sai dai ka ce mutum sai dai ya kalli arewa ko kuma ya kalli kudu to saboda ba a so a kalli alƙibla yayin da mutum zai biya bukatan shi me yasa saboda girmama Allah madaukakin sarki kamar yanda hani ya zo haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai malamai suka rarrabu akan fahimtar wannan hadisi domin shi wannan hadisi wanda muka karanta hadisin abu ayyub al-ansari amma akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya zauna zai biya bukatun shi to kada ya kalli alqibla kuma kada ya bata baya hadisi ne da abi huraira ya rawaito shi sannan kuma imam muslim ya fitar da shi to wannan sai malamai suka yi bayanai masu yawa karkashin wannan hadisi saboda sun yi bayani kusan sun karkasu kusan kashi takwas a cikin bayanan da suka yi amma zan takaita akan bayanan da suka rinjayar bayanai guda biyu biyu abu na harko da suka rinjayar shine sun rinjayar da abin da ya shayi mazhaba ta harko da mazhaba ta uku mazhaba ta harko mi ta ce shine baya halatta mutum ya yi bawali yayin da ya zo zai yi bawali ko zai biya bukatun shi baya halatta ya kalli alkibla ko kuma ya bata baya a hili ne yake ko kuma a cikin dush inda an gina ne suka ce baya halitta wannan magana kuma magana ce ta abu ayyub al-ansari sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai imam mujahid ya tafi akai sannan imam nakhai ya tafi akai imam sauri ma ya tafi akai a takaice dai manyan malamai sun tafi akan wannan magana har imam ahmad bin hanbal ya tafi akan wannan magana cewa idan mutum ya zo koda a cikin gari ne a cikin dush da aka gina to in zai biya bukatar shi kada ya sake ya kalli gabas ko kuma ya kalli yamma saboda mi saboda girmama Allah madaukakin sarki saboda duba da hadisin da ya zo hani bayani ne kai tsaye daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kada a kalli alƙibla ko kuma kada a bata baya to magana ta uku kuma da suka rinjayar shine cewa baya da kyau haramun ne mutum ya kalli alƙibla ko ya bata baya yayin da zai yi bawali ko zai biya bukatar shi amma in ba a cikin dushi yake ba misali idan a titi yake to haramun ne ya kalli gabas amma suke ganin cewa ba matsala don a cikin dushi ne an riga an gina ta tana kallon gabas ko kuma dole sai ka ba gabas baya ko ka kalle ta za ka iya kallo ba matsala bane ba sun ce amma haramun ne in a titi kake ka kalli gabas to kaga wannan su ne maganganun da malamai suka rinjayar me yasa suka rinjayar magana ta farko abin da yasa suka rinjayar da ita shine kai tsaye hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana ta biyu sai suka ga cewa abinda akwai wani hadisi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da suka tafi Madina da suka tafi Sham afwan sai suka tarar da banɗaki dushi-dushi na garin Sham an gina su ne na hawal Ka'aba suna kallon Ka'aba to ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce na hau raƙito ala baiti hafsa yake cewa na hau saman ɗakin hafsa ya ce sai na hango manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin banɗaki yana fuskantar yamma afwan ya ba alƙibla baya kaga ko idan wancan hadisin ka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan a fuskanci a fuskanci alqibla ko kuma a yi mata mi a bata baya to amma dama shi kuma da suka zo garin Sham sun tarar da cewa su wa'innan ban ɗakin wannan dushi-dushi in an riga da an gina su suna kallon ka'aba wasu suna kallon ka'aba wasu suna baiwa ka'aba baya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mi ya juya bai baiwa alqibla gaba ba sai ya bata baya to sai suka rinjayar da wannan ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ga kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a aikace sai suka hada hadisan guda biyu sai suka fitar da natija shine idan a titi mutun yake a hili yake to haramun ne ya kalli gabas ko kuma ya bata baya baya haramun ne yanda zai yi shine kalli kudu ko arewa amma idan a cikin gida ne cikin dushi da aka gina in har an samu an gina ta ne akan cewa dole sai ka kalli gabas ko ka bata baya to abin da yafi shine ka bata baya ka biya bukatun ka sai ka fita amma abin da yafi shine idan mutum koda zai gina dush ko zai yi gini in za a yi dush to a yi ta yanda ba za a kalli alkibla ba wannan shine abin da malamai suka rinjayar kenan abu na uku da abu na hudu da mutane ake yin kuskure wajen abin da ya shahi biyan bukata ya koyan uwa masu girma shine mi yin biyan bukata a cikin ruwa wanda yake a waje guda ruwan da baya gudana musamman waɗanda suke ƙauyuka za ka ga a tafki ake zuwa ana ɗaukar ruwa ruwan da ake sha ana abinci da shi da sauransu to hani ya zo daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye manzon Allah ya hana aje a yi bawali a cikin ruwa wanda baya hucewa amma ruwan da yake hucewa misali isa idan mutum ya je bawali a ciki ba matsala bane saboda ruwan dama yana hucewa ne wannan bawalin wannan najasar tana tafiya amma mutum ya zo ruwan da baya wucewa ya ce zai yi biyan bukata zai yi bayan gari wani har bayan gari zaka ga yana yi a ciki wannan kuskure ne kuma wannan duka saboda mi musulunci yake kada wannan saboda tsafta da kuma kiyaye lafiyar mutane me yasa saboda lokacin da mutum ya zo ya yi bawali a ruwan da baya wucewa kuma aka zo aka ɗauka aka sha za a iya samun cuta a jiki lokacin da mutum ya zo ya yi ba haya ya yi bayan gari a ciki aka je aka sha ruwan nan wata cuta tana iya kama mutane to saboda haka sai musulunci ya ka sauki in dai ruwa baya wucewa to haramun ne amma dan ruwa ne wanda yake wucewa to ba babu matsala mutum yana iya biyan bukatar shi a ciki wanda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga Jabir dan Abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin bawali a cikin ruwa wanda yake baya hutewa shi yasa hadisin abi huraira sai ya bayyana me ake nihi da alma'id da'im alma'ud da'im ruwa wanda baya gushewa domin a hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im kada ɗayan ku yayi bawali a cikin ruwa wanda yake zamna waje guda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allazi la yajri kaga sai aka fassara me ake nihi da adda'im kenan to wannan bi ya kamata mu kiyaye su abu na gaba ya koyan uwa musulmi shine at-takhalli fi dhilali wa fi turuqin nasi wa inda mawaridil miyah akwai wanda zaka samu suna yin bawali za su diba inda mutane suke zama suna hutawa wata inuwa ko wata fada ta mutane wani ya zo ya ce zai yi kashi a wajen ko kuma zai yi bawali wannan duk iya daga cikin abin da musulunci ya hana saboda me yasa saboda musulunci ya zo ya kiyaye haƙƙin ɗan uwanka musulmi shi yasa ma zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yazlimuhu kada ya zalunce shi ba a so ka zalunci ɗan uwanka musulmi kaga ko lokacin da ka zo kai bawali ko kai kashi a wajen da mutane suke zama kaga ka zalunce su watakila za su iya tsine maka ma kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi wanda manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar game da irin wannan abubuwan to zaka ga mutun ya zo irin wannan waje ko kuma mutun ya zo saman hanya inda mutane suke bi suna hutewa sai ya zo ya yi abin da bai kamata ba a wajen to wannan duka yana daga cikin cutar da ɗan uwanka musulmai wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuma addinin musulunci ga baki ɗaya ya yi hani game da wannan kaga dole mu kiyaye shi yasa hadisi da ya zo daga abi huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda da shi yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ittaqul la'anain ku kiyaye ku ji tsoron abubuwa waɗanda suke tsine ma mutum abubuwa guda biyu wanda suke tsine ma mutum sai suka tambaye sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man la'anani ya rasulullah wa ista abubuwa ne masu tsine ma mutum wannan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim shine wanda zai zo yayi abin da zai cutar da ‘yan uwan shi musulmi a hanyar da suke hucewa ko kuma a cikin inuwar da suke zama suna hutawa kaga wannan ya zo kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mi a nisanci wannan to anan ne a Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sai bayani me ake nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anain menene ake ni yace an ce musu la'anain ne saboda mi saboda su suna sabbaba a tsine wa mutum domin duk lokacin da mutum ya zo fada wasu ko wajen da suke zama suna hutawa yayi kashi ko abu makamancin haka to duk wanda ya zo wa'annan mutanen suna iya su ce kai Allah wadaran wane Allah tsine ma wanda ya wannan abubuwan to kaga ka ja ma kanka tsinuwa kuma tsinuwan nan za ta hau kanka saboda ka zalunce su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kiyaye ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin duk wanda aka zalunta addu'ar shi ba ta da hijabi ba ta da kariya tsakaninta da Allah maɗaukakin sarki daga mutum ya yi addu'a Allah yana karɓa saboda an zalunce shi ne to kaga ka wanda ya zo wajen da mutane suke hutawa inuwa ko wani abu makamancin haka ya zo ya yi abin da zai cuta musu kaga Allah maɗaukakin sarki idan suka ce Allah ya tsine mishi Allah maɗaukakin sarki yana iya la'ance shi shi yasa kaga mutum ya kiyaye ko kuma wanda ya zo saman hanyar da mutane suke hucewa to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan ne sai dai dama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wasu hikima ta in yayi magana ga ta magana ce kaɗan amma zaka ga tana shiga waje da yawa ba ana magana akan kawai wanda ya zo ya yi bawali ko ya yi kashi ba a'a ko da wanda zai zo ya zub da abin da zai cutar da mutane a wajen yana shiga ciki domin mutane za su iya tsine mishi abin da mutane ake yi a yanzu musamman lokacin damana zaka ga idan ana ruwa sai mutane su hiddo shara daga cikin gidajen sai su zubda wai saboda ruwa zai tafi da shi wannan ruwan kuma sai ya dauki wannan tu- sharar da sauransu sai ya kai kowa gidan wani ya zube saboda baka san inda zai kai shi ba kaga wannan ka cutar da shi idan ya tsine maka wannan tsinon tana iya amfa- tana iya hawa kanka shi yasa sai mun kiyaye duk wasu irin abubuwa irin wa'annan domin suna halakar da mutane to kaga anan sai yayi bayani game da wannan to kaga ko in ko kana so ka zauna lafiya domin tsinuwar Allah abinda take nufi shine mi shine al-bu'du 'anir rahma shine a gusar da kai a nesatar da kai game game da rahamar Allah madaukakin sarki sannan kuma a kusantar da kai game da hushin Allah madaukakin sarki to wane ne zai so Allah madaukakin sarki ya hushi da shi kaga babu wanda zai so Allah ya hushi da shi abinda yafi a gare mu shine mu kiyaye wannan abubuwan ya ku yan uwa musulmi abu na gaba bayan abin da ya shahi at-takhalli fi fi zilali wa fi turqin nas shine uh, wasu sharuɗa ko kuma abin da ya shahi zaka ga mutane kuma suna zuwa suna yin bawali a inda bai kamata ba ina ne shine wuraren da zaka same shi wuri ne wanda ada kwai dutse zaka ga wani in ya tashi yin bawalin shi ma sai ya tayi inda ada dutse to wannan ma musulunci ya zo da abin da bai kamata abin da bayani wanda yake magana akan bai kamata ya irin wannan ba ko wajen da yake hako ne wajen da babu uh, rere a wajen babu ƙasa a wajen me yasa saboda lokacin da kake yin wannan bawalin kana yi a jikin dutse ko saman dutse yana iya dawowa jikinka ne to shi kuma duk wani abin da zai sa maka najasa a jiki ana so ka yi ka nisance shi to kaga wannan bai kamata ba shi yasa malamai suka yi bayanai kusan bayanai gaba suka raba wannan gaba kamar gaba guda hudu me yasa tun daga hukuncin shi mai yin hutsarin nan a wannan waje irin wuraren nan ko kuma wanda zai ta yi cikin rami mutum ne zai ta yi yana yawo a cikin daji zai samu wani dan rami ya ce zai yi hutsari a ciki duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da irin wannan saboda mi abu na farko shine albaulu fil hujri aw shaq shine rami wannan malamai suka ce makruhi ne mutum ya ga rami dan rami ya zo ya yi hutsari a ciki me yasa malamai suka ce saboda yana yiwa yiwuwa yana yiwuwa wannan ramin akwai wani abu wanda yake da dafi a ciki wanda rami ne da yayi yake shiga ciki yayin da ka zo kai zaka yi hutsari a ciki yana iya hitarwa ya cutar da kai abu na harko kenan zai iya cutar da kai abu na biyu suka ce tana yiwuwa kuma wuri ne wanda alshanu suke zama a wannan wajen kako a duk lokacin da zaka yi bawali a saman aljanu za su iya su cutar da kai abu na gaba suka ce kuma wannan wajen yana iya zamantarwa kai na wani kwaro ne ma ko wata dabba wadda ta zo ta yi wannan ramin don ta ringa shiga cikin wannan kaga idan ka yi hutsari a ciki kai bawali kaga za ka yi mi za ka cutar da ita wannan kadiba kaga yadda musulunci yake bayani akan wai wannan magana ce ake akan yayin da mutum zai biya zai biya bukatun shi kadiba kaga yadda musulunci ya zo da bayanai masu yawa game da wannan abu na biyu shine yin bawali a saman kasa wadda ba ba take da me yake da suna hako wanda ba ta da tafshi shi ma yayin da ka zo za ka yi hutsarin nan zai iya yau dawo jikinka wannan duka ana maka bayani ne don ka kiyaye saboda mi saboda ka tseratar da ibadarka domin idan ka yi tsarki mai kyau ibadarka ce za ta gyaru abu na gaba shine su suka ce ladabi na shari'a yaya ne ne mutum ya kamata yi ko da ya sami kanshi a halin bulaguro a daji zai biya bukata to a ina ya kamata ya biya bukata shine suka ce abin da ya dace shine mutum ya zaɓi wajen da zai yi abin da ya sha biya bukatan shi waje wanda yake mai tafshi ne waje wanda yake rere ne mutum idan ya zo ya biya bukatar shi ya gaba me yasa saboda magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Imam Muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada ahadukum an yabul idan ɗayan ku yazo zai yi bawali to falyartadda li falyartadda li bawlihi mawdi'a ko falyarid libaulihi mawdi'a to ya samu wajen da zai yi bawalin nan ya samun ma bawalin shi wajen da zai yi wannan bawali wai me yasa saboda kada ya dawo jikinka ya bata jikinka wannan duk ana so ka zamanto ka tsarkaka daga datti na jikinka sannan kuma da dattin da zai iya taba tufafinka to akwai abinda yanzu an ci gaba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi hani akan mutum kada yayi bawali a cikin rami to shine sai wasu malamai suke ga cewa yanzu da aka ci gaba wannan abin da ake biyan bukata yanzu a cikin dush zaka ga shi ma rami ne sai malamai suke cewa to ya hukuncin shi shi wannan malamai suka ce ai shi wannan dama da aka yi shi dama waje ne na najasa dan ayi mi dan ayi bawali ko ayi kashi aka yi shi amma duk da haka sai malamai suka ce in dai idan ka yi shi ruwa ko fitsari na ciki zai dawo ya taba jikinka to malamai suka ce ka nisanci wannan shi yafi domin zaka ga wasu dush-dush inda za a yi zaka ga idan ka zo zaka ce ka tsugunna zaka ga ruwa idan zaka yi bawali ko na abu makamancin haka ruwan yana iya ya dawo jikinka ya taba jikinka kaga wannan duk zaka yi zaka gushe musu to kaga wa'annan abubuwan duk suna bayani a takaice game da mi mutum ya kiyaye abu na harko shine mutum idan ya tashi zai biya bukatan shi in a titi yake kada ya sake ya fuskanci alkibla kai ya kalli gabas kuma kai bata baya abin da yafi shine ya juya ya kalli inda ba wa'annan alkiblar ba abu na gaba shine kuma sannan in kaga iska tana dawowa jikinka kenan sai ka juya ka bada baya yanda in kai bawali zai tafi ba za ka yi bawali ba yayin da iska za ta iya maido shi cikin jikinka abu na gaba shine kuma mutum ya nemi wajen da ya kamata ya yi fitsari kada ya zo ya yi bawalin shi a wajen da zai iya yin fitsari kamar dutse ko kuma saman waje wanda yake hako abu na gaba kuma shine mutum ya nisanci wuri wanda yake rami ne yayin da zai yi abin da ya shahi bawali a takaice wa'annan su ne abubuwan da muka dan tsakuro a yau sai kuma idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana hukumar mu ta gaba zamu ga abin da Allah zamu tsakuro kuma daga cikin abin da musulunci ya zo da shi wajen abin da ya shahi biyan bukata ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa shi tsarkin nan kamar yadda muka sha ambatawa ba abu ne wanda yake za a ɗauke shi abu ne wanda bai kai ya kawo ba kadiba kaga yadda ake bayanai game da wasu ɓangarori na biyan bukata kai daga jin irin wannan bayanan kasan da bai kamata a ce wannan abin an ɗauke shi a matsayin abu wanda yake ba mai girma ba shi ya sama kai kuma hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tuhuru shatrul iman shi wa tsarki ha tsarkin nan da kake gani ha tsarkin nan yanki ne na imani idan mutum ya yi tsarki mai kyau ma'ana imanin shi yana zamantarwa yana cika ne to amma za ka mutane ana ta wasa da irin wannan to kaga ashe abin da ya kamata shine mu tsaya mu kama wannan mu san hukumce hukumcen abin da ya shafi biyan bukata sannan kuma mu san hukumce hukumcen alwala da sauransu da kuma hakam na ibada Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin abin da ya dace a lokacin da zamu biya bukatunmu ya ba mu ikon kiyaye duk wasu abubuwa na kurakurai da kuma wasu bid'o'i yayin da zamu biya bukatunmu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا خيار ولا تولي أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله